أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala tare da jinjinawa a gare shi da salati ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu iko muka haɗu da ku a darasin mu mai take wato taken haɗa nasoshi kenan ko yadda ake haɗa nasoshi a darasin mu na 41 muna tafiya ne da littattafai guda biyu kamar yadda kuka sani littafi na farko shine littafin daf'u ihami littirab an ayatul kitab na ash-sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti al-Allamah al-Qur'ani da kuma as'ilatul Qur'an al-Karim wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya to muna cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab a mas'ala ta wa an tajma'u bainal ukhtaini sai lokaci ya mun halinsa a karatun mu da ya gabata yan uwa da suke bibiye da mu to a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a daidai inda muka tsaya wajen hujjar da zahiriya suka kawo cewa ana iya hada yan uwa guda biyu ta fuskar milkul yamin ma'ana ta mallaka tunda an ce an hana a hada su sannan kuma wata aya ta ce illa ma malakat aymanukum to sai suka ce shi wannan inji zahiriya da an ka ce wa an tajma'u bainal ukhtaini sai an ka kawo illa ma malakat aymanukum kenan a wajen zahiriya istithna'i to gaciya da aka yi ko togewa da aka yi tana komawa ne zuwa ga wa an tajma'u bainal ukhtaini kenan su a wajen su illa ma malakat aymanukum saboda su a wajen su istithna'i yana komawa wato ga wannan jumla din ne to malam ya koro bayani akan hukuncin istithna'i a cikin wato alqur'ani da maganganun malamai waɗanda su hanafiya suna ganin yana komawa ne zuwa ga jumla ta ƙarshe wanda jamhur kuma ba su tafi akan haka ba malam ya kawo bayanai da dama to sai malam ya zo wajen tahqiqin mas'alar istithna'in kansa domin ciko ne na wannan mas'ala malam ya yi istitradi ne ma'ana ya ci gaba da bayani duk da yake ba akan mas'alar yake ba a gadan gadan amma saboda tana da alaka da maudu'in malam yake sun yi muna bayanin sa to za mu dan koma baya kaɗan malam ya ce qala muqayyiduhu afa Allahu anhu wato mai taƙayidi an ce mai taƙayidi mai dabaibaci abu ma'ana mai yadda za a fahimtar mas'ala ayi bayani a takaice da za a fahimce ta at-tahqiqu fi hadhihi al-mas'ala abinda at tabbatacce a cikin mas'ala ta istithna'i shin yana koma ne zuwa ga jumloli gaba daya ko jumla ta ƙarshe ko ko yaya ne malam yace huwa ma haqqaqahu ba'd al-mutaakhirin shine abinda wato mutaakhirin malamai na baya kenan waɗanda sun kai ta haƙiƙin sa na malaman usulul fiqh yake zance kabn al-hajib domin kalmata al-mutaakhirin wani lokaci an ce mutaakhirin cikin ilimin aqida tana nuna ra'ayi ne wanda yake in ya saba ra'ayin salaf kun ga ra'ayi ne wanda bai da abin nan amma nan malam yana bayanin abinda malamai mutaakhirin na usulul fiqh sun ka tabbatas kuma ba wai kawai sun kai magana ba a'a sun ka kawo dalilai daga cikin alkur'ani ina fata ana fahimta ta domin ba wai ana hankalta ma wato kasancewa malami na karshe ba ana kallon dalilan da ya kafa malin ya ce kabnil hajib min al-malikiyya ibn al-hajib daga cikin malaman malikiyya wal ghazali min ash-shafi'iyya da imam al-ghazali daga cikin malaman shafi'iyya wal amidi min al-hanabila da kuma imam al-amidi na daga cikin malaman hanabila min anna al-hukm fi al-istithna'i al-ati ba'da al-muta'atifatin huwa al-waqf abinda a hukuncin istithna'i abinda an ka toge wanda ya zo bayan jumloli daban-daban ko mufrad daban-daban abubuwa an hada su yace huwa al-waqfu za a yi tsaye ne a dakanta a duba wa Allah yuhkama bi ruju'ihi ila al-jami'i wala ila al-akhira ba za a ce zai koma zuwa ga jumloli duka ba ko ko jumla ta ƙarshe kenan za a tsaya ne a duba siyakin da hukunci yadda dama ta basuwa wani lokacin zai iya koma zuwa ga jumla ta ƙarshe ita kadai wani lokacin kuma ba zai koma zuwa ga jumla ta ƙarshe ba zai koma zuwa ga jumlolin gaba daya wani lokacin kuma zai koma zuwa ga jumlolin da suka gabace ta ƙarshe banda ta ƙarshe kenan dole sai an hankalta mu siyaki da ma'ana ta alqur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yanayin da magana ta zo a cikin sa wa inna ma qulna malam yace abin da ya sa muka faɗi haka inna hadha huwa at-tahqiq wannan shine at-tabbatattan magana li'anna Allah ta'ala ya ƙul, domin Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa, fa'in tana za'atun fi shay'in, idan kuka yi jayayya a cikin wani abu kuka yi saɓani, farudduhu ilallahi war rasul, kuma yadda wannan saɓanin zuwa ga Allah, kuma yadda shi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'ana ya an ce a mayar da shi zuwa ga Allah, a mayar da shi zuwa ga Alƙur'ani, in an ce a mayar da shi zuwa ga manzo a lokacin da yake da rai a je wajensa, a lokacin da baya da rai a mayar zuwa ga sunna ingantatta wadda ta inganta daga gare shi. wanda kuma shine aikin malaman hadisi aya wato suratul nisa aya ta hamsin wato da tara malam yace wa idza radadna hadha niza idan muka mai da wannan jayayya ila Allah zuwa ga Allah an gane ko wajadna alqur'ana dallan ala qawli haula malam yace zamu gane cewa alqur'ani yana goyon bayan yana nuni zuwa ga wannan magana da waɗannan ƴan uwa suka faɗa kenan ma'ana in an tabbatar da qira'a ta inganta kaga za in an ce zuwa ga alqur'ani za a mayar da shi zuwa ga alqur'ani kenan qira'a wadda ta tabbata a cikin alqur'ani da kuma bayani na tafsiri wanda malamai suka yi wanda kuma tafsirin nan bai sa wato ya dace da gaskiya ba tafsiri ne son rai ba malam yace allazi zakarna annahu huwa tahqiq wanda mun kace shine tabbata fi ayatin kathira yazo a cikin ayoyi masu yawa minha daga cikin su qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala fatahriru raqabatin wanda ya kashe mutun akan kuskure zai yantar da raqaba wuya amma ana nufin wato dan adam domin nan utliqa aljuz'u wa urida bihi alkullu an ce wuya amma ana nufin dukkan dan adam ba wai ba wai wuya kawai da dan adam za a saya ba fa tahriru raqabatin mu'mina zai yantar da baiwa mu'mina nan da anka ce raqaba wuya mu'minatin wuya wanda yake mumini kenan nan ba wai ana nufin mace kawai ba a'a shi raqaba shine an mu'annas a yaren larabci amma na ana nufin bawa ko namiji ko mace mu'minatin wanda yake mu'mina wadiyatun da kuma diya musallamatun ila ahlihi wadda za a bayar zuwa ga shi mutanen mutumin da aka kashe yan uwan da aka kashe musu dan uwa akan kuskure illa an yasaddaqu an gane ko sai in wato abin nan yasaddaqu kenan sun yafi shine sun yi sadaka kenan suratul nisa aya ta 92 falistithna'u malam yace wannan istithna'i togaciya da aka yi ko togiya raji'un liddiya ko togewa raji'un liddiya yana komawa zuwa ga diya fahiya tasqutu wannan diya tana faduwa an gane ko bi tasadduqi mustahiqiha biha idan mai ita yi kyauta da ita wala yarji'u baya dawowa li tahririr raqaba zuwa ga yantar da baiwa qaulan wahidan magana guda kenan sai zaman tonan ya kuma zuwa ga magana ta ƙarshe li anna tasadduqa mustahiqid diya biha domin idan masu diya suka yi sadaka da ita ma'ana suka yafe la yusqitu kaffaratal qatl khata'an baya hana mutum ya yi kafara ta kuskuren kashin da ya yi ko da wato akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin bayi haƙƙin bayi diya haƙƙin Allah kuma yin azumi kuma wata biyu jere ba kamar yadda in shi a suke cewa ba wata ɗaya da kwana ɗaya in kai yaran kamar matsayin jiriki nan sauran sai ka cika su wannan ya saba mazahirin alqur'ani domin ya ce fasu ya mushaharaini mutatabi'aini wa minha daga ciki qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala fajliduhum 80 jalda inda Allah yake cewa wallazina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda wannan mun dauko farkon aya ne saboda a fahimci bayanin da yake malam bai kawo shi ba ba dan mun fi malam ilimi ba wallazina yarmuna almuhsanat waɗanda suke zargin almuhsanat mata waɗanda suke kamammi an gane ko mata kamammi waɗanda an san su ba sa zina an gane ko sai aka jefe su da zina ko kuma aka jefe su da zina ko da ma zinan shaidu uku aka samu ba a samu na hudu ba suna matsayin almuhsanat to fajliduhum 80 jalda za a yi musu bulala 80 ina fata an fahimce ni wala taqbalu lahum shahadatan abada kar ku sake karɓar shaida gare su har abada wa ulaika humul fasiqun waɗannan su ne fasikai da an ka ce almuhsanat malamai suka cewa nan an faɗi mace saboda ayoyin suna magana ne kan almuhsanat zancen mata ne amma ko namiji ne an ka jefa da zina shi ma zai hukuncin zai zama towa ɗaya kenan sai a yi kiyasin shi domin babu bambanci tsakanin mutuncin mace da mutuncin wato ɗa namiji a cikin al'amari wato na zina kenan da haka anan hukuncin duka ɗaya ne sabanin zahiriya da suka zo suka rasa yadda za su yi su samu hukuncin namiji sai suka ce a'a nan almuhsanat wato sifa ce ta alfuruj kenan wallazina yarmuna alfuruj almuhsanat wadda fassara ce wadda ta yi nisa suna gudun kiyasi shi yasa suka yi kokari suka yi wannan wato tawili ina fata an fahimce ni to da haka kuma da ce almuhsanat sai kamammi kenan idan ban namiji ba kamammi bane an san shi mazinaci ne ko mace ba kamamma bace an san ta mazinaciya ce to nan sai a ce za a yi ta'ziri amma ba za a ce za a yi hukunci ba tunda aya ta faɗi sai kamammi mun fahimce shi ne ta mafhumus sifa wa ulaika humul fasiqun waɗannan su ne fasikai illal ladhina tabu Allah ce sai waɗanda suka tuba aya ta hudu zuwa aya ta biyar a cikin suratul nur falistithna wannan togiya da aka yi la yarji'u liqawlihi ba ta komawa zuwa ga fadar Allah fajili duhum samani na jalda ku yi musu bulala tamanin li'anna alqazifa malam yace domin shi wanda yayi kazafi idza taba idan yayi tuba la tusqitu taubatuhu hadd alqafi tuban da yayi ba za ya saryan masa ba da kazafin da yayi kina sai ta munto jumlar ba ta komawa zuwa ga fajili duhum samani na jalda an gane ko wajen hakikan abinda malamai suka tabbatas kenan suka yi ittifaki akan sa sai zamanto wato kenan bata shafi jumla wadda a gaban ta karshe ba wa minha aidan malam yace daga cikin dalilai qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa in tawallaw idan kafirai suka juya suka bada baya an gane ko fa khuduhum ku rike su waqtuluhum ku kashe su haythu wajadtumuhum duk inda kuka same su wala tattakhidu minhum waliyan wala nasira kak ku rike waliyan majibincin lamari daga cikin su kenan wali majibincin lamari wala nasiran ko mai taimako sai Allah ce illal ladina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaq sai waɗanda suka kai ga mutanen da tsakanin ku da ku da su akwai mithaqun alqawli ko yarjejeniya ta zaman lafiya suratul nisa aya ta 89 zuwa aya ta 90 falistisna'u togaciya ko togiya da aka yi fi qaulihi a cikin fadar Allah illal ladhina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaq sai waɗanda suka kai zuwa ga mutanen da tsakaninku da ku da su akwai alƙawari ko yarjejeniya la yarji'u qawlan wahidan ba ta komawa faɗa guda ilal jumlatil akhira zuwa ga jumla ta ƙarshe anan kuma kenan kaga abin ya saba allati hiya aqrabul jumali ilaihi wadda ita ce mafi jumla mafi kusa daga illa to gaciya kenan da aka yi a ani qaulahu ta'ala ina nufin inji malam fadar Allah subhanahu wata'ala wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira kakkuriki waliyan kakkurika daga cikin su waliyan majibincin lamari wala nasiran ko mai taimako idh la yajuzu mallan yace don saboda bai halatta ba ittikhadhu waliyin a riki waliyi majibincin lamari wala nasirin ko mai taimako min al-kuffari daga cikin kafirai walau wasalu ila qaumin bainakum wa bainahum mithaq ko da ku sun isa zuwa ga mutanen da tsakanin ku da ku su akwai alƙawali kenan su ba matsayin majibintan lamarin ku suke ba ba matsayin waliyan ku suke ba a shari'a ta addinin musulunci balil istithna malam yace shi wannan togaciya ko togewa da aka yi raji'un lil akhdhi zai koma zuwa ga wato al-akhdhi kamu da aka ce ayi musu wal qatl da kashi fi qawlihi a wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala, fakhuzuhum ku kama su ko ku riƙe su, waqtuluhum sannan ku kashe su. Wal ma'ana, malam ya ce abinda ake nuhi ma'ana, fakhuzuhum ku kama su bil asri ta fuskar kame su su zaman tori babbin yaƙi, waqtuluhum kuma ku kashe su. Sai Allah ce to illal ladhina yasluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaq sai waɗanda suka gudu suka kai zuwa ga mutanen da tsakaninku akwai da su akwai alƙawari na yarjejeniya ta rashin yaƙi falaysa lakum akhdhuhum kenan ba za ku kama su ba bi asirin ta fuskar ku rike su matsayin fursunan yaƙi wala qatluhum kuma ba ku da damar da za ku kashe su li annal mithaqa domin shi alƙawali alka'in wanda ya kasance liman wasalu ilaihim da wanda suka isa zuwa gare su yamna'u min asrihim shi wannan alƙawlin shi zai hana a ɗaure su a kama su wa qatlihim kuma a kashe su kamar shtaratahu hilal ibn uwaymir al-aslami malam yace kamar da ɗaya daga cikin mutane da ake kira hilal ibn uwaymir al-aslami ya sharɗanta fi sulhihi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya sulhu tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi li anna hadhihi al-ayata domin wannan aya inji mallan nazalat fihi ta sabka a cikin wato hukuncin sa wa fi suraqatu ibn malikin kuma da sha'anin suraka dan malik an gane ko almudlijiyi wanda yake daga bani mudlij kenan wa fi bani jazimata binti bin amir da kuma wata kabila ko abin nan wasu laraba da ake kira bani jazima bin amir ko family malam yace wa idza kana listithna'u idan istithna'i ya kasance ربما لم يرجع لأقرب الجمل إليه في القرآن العظيم idan ya kasance wani lokaci a cikin alkur'ani bai dawo ba ga ƙarshen jumla mafi kusa daga istithna'i daga togiya da aka yi a cikin alqur'ani mai girma allazi huwa fi at-taraf al-a'la min al-i'jaz wanda shi alqur'ani shine a at-taraf ya an ce at-taraf sashi an gane al-a'la mafi girma domin abu yana da sashe biyu na ƙasa da na sama to nan alqur'ani shi an na sama kololuwa i'jazi ta alqur'ani ta gajiyarwa ta bayyana annahu laysa nassan fi ruju'i annahu laysa nassan fi ruju'i ila ghairiha kinan ya bayyana babu wani nassi wanda zai nuna cewa dole jumla ta togaciya sai ta koma ita istithna'i sai ta koma zuwa ga mafi kusa ko ko mafi nisa wa minha aidan malam yace daga ciki aidan akwai qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wata'ala walau la fadlullahi alaikum in ba da falala Allah gare ku ba wa rahmatuhu da rahmarsa lattaba'tum ash-shaytan da kun bi shaytan illa qalila sai yan kadan suratul nisa'i aya ta 83 malam yace falistithna'u shi istithna'i lais wato togaciya kenan da aka yi ko togewa laisa raji'an lil jumlatil akhira allati yaliha baya koma zuwa ga jumla ta karshe a'ani in ji mallam ina nufin cewa walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh wato in ba dan falala Allah da rahmarsa ba a gare ku lattaba'tum shaitan da kun bi shaytan li'annahu malam yace don saboda laula fadlullahi alaikum in ba dan falala Allah ba a gare ku wa rahmatuhu da rahmarsa lattaba'tum shaitan da kun bi shaitan kullun dukkan ku gaba daya ba wanda zai tsira kidan wannan yake nuna maka illa qalilan kidan bai koma zuwa ga walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu malam yace walam yamju min zalika qalilun wala kathirun ba wanda zai tsira daga cikin mutane ko yan kadan ko masu yawa hatta yakhruja hatta ya kharuja bil istithna balle ma a ce a fitar da shi ta fuskar togaciya a ce banda wari da wari wa ikhtalafa al ulama fi marji hadha al istithna malan yace shi wanga istithna inda yazo a cikin suratul nisa din da muke bayani akan shi malamai sun yi sabani to a ina yake komawa faqila waɗansu malamai suka ce raji'un li qawlihi adha'u bihi kenan da an ka ce wa idza ja'ahum amrun min al-amri aw al-khawfi adha'u bih idan al'amari ya zo mu musulmi a wannan lokaci zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam min al-amni na daga abin da ya shafi zaman lafiya aw al-khawfi ko abin da ya shafi tsoro adha'u bihi za su yada shi shi ko labari ana so sai an tabbatar da shi ko an tabbatar da shi sai an tsaya an gane menene amfanin shi ga al'umma menene rashin amfanin sa ga al'umma kada a je a yada abin da gaskiya ne amma zai iya haifar da fitina mai yawa a cikin al'umma kaga wannan yana daga cikin abin da yan jarida kamata su karanci hukuncin yadda musulunci yace ayi mu'amala da labarai kenan azau bihi illa qalilan sun yada shi sai yan kadan ne waɗanda suke tsayawa su bi diddigin al'amari waqila malam yace waɗansu malamai suka ce a'a raji'un li qawlihi yana komawa zuwa ga la'alimahu allazina yastanbitunahu minhum kenan wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawfi adha'u bihi wa law radduhu ila ar-rasul kenan idan al'amari na tsoro al'amari na wanda ya shafi aminci ko tsoro ya zo musu za su yada shi wa law radduhu ila ar-rasul da sun mai da shi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum da kuma sun mayar da shi zuwa ga ma'abuta al'amari daga cikin su la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum da masu istinbatin wannan labari ma'ana masu kokarin su san hakikanin shi an gane ko inda Allah ba ilimin tacewa da sun san shi illa qalilan sai yan kadan in an kai musu tana yiwa Allah ba zai ba su budi ba dan saboda zaka iske malami wani lokaci duk kasancewarsa wani malami a wata mas'ala Allah bai masa budi ba wannan kuma ba wani abin mamaki bane dan adam dan adam ne kenan la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum illa qalila sai yan kadan daga cikin su kuma ba laifi istisna'in ya koma zuwa ga azau bihi da alimahu alladhina yastanbitunahu minhum kiran ya zamanto suna yada shi ɗan kadan ɗaya ne abbasu yada shi kuma idan ma an kai shi zuwa ga ma'abuta sani abin nan ma'abuta istinbati da ɗan kadan ne la'alimahu da sun san shi masu yawa daga cikin su sai ɗan kadan sai ya koma zuwa ga abubuwa guda biyu babu laifi akan wannan idan siyakin da ma'anar ba za ta saba ma alkur'ani mai girma ba da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shi ma yana nuna mana cewa ashe ta fuskar yada labarai idan an kaji wani abu za a mai da shi zuwa ga masana ne in abin da ya shafi likitanci ne a shi likitanci ya kamata a tambaya in abin da ya shafi addini ne malamai kamata a tambaya waɗanda sun karanta abin sun san shi kuma za su faɗi gaskiya tsakanin su da Allah in abin da ya shafi ko ma ne in wata jiha ce in wani gari ne za a mayar zuwa ga mutanen garin wanda sun san hakika ne shi wanda yanzu turawa suka tsere mu cikin wannan sai ka iske duk wani labari suna kokarin su je su nemo a wani gari ne a wace jiha ce a wani lokaci ne waye menene sifan mutumin nan a ina ne a wani lokaci ne kuma ta yaya abin ya faru sabanin mu sai ka iske kasashen mu sai labarin da suke son su cutar da mu sai su kara mishi wani abu ko su rage wani abu dan saboda afkar da fitina domin su ba wato abin nan bane Allah ya ce in ja'akum fasiq ya ayyuhal ladhina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu idan fasiki ya zo muku da labari to ku bi diddigin sa to ina ga mutumin da yake matsayin kafiri ne ma wanda ba musulmi ba musamman waɗanda suke ɗaukar labarai daga cikin ma'aikatan su waɗanda ba musulmai ba tunda akwai musulmai daga cikin daga cikin su waqila malam yace waɗansu malamai sun kace inna hadha istithna wannan togaciya da aka yi ko togewa raji'un lil jumlati allati taliha za ta koma zuwa ga jumla ta ƙarshe din wa alaihi a kan wannan kuma fal ma'ana abinda ake nufi da ma'ana walaula wato ma'anarsa walaula fadlullahi alaikum wa rahmatu in ba dan falala Allah ba da rahmarsa bi irsali Muhammadin da turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ni na faɗa ya zo ne a cikin littafi ba tare da shi ba dan kawai ne duba cikin littafin bai gane shi ba salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu ne wanda shari'a ta umarni da shi to dattaba'tum ash-shaytana fi millati aba'ikum kenan da kafirai sun bi shaytan a cikin hanya iyayensu min al-kufri na kafirci wa ibadati al-awthan da bauta ma gumaka illa qalilan sai yan kadan daga cikin su kaman kana ala millati ibrahim kaman wanda ya kasance akan hanya ko tafarki na annabi Ibrahim ka waraqata bin Naufal kamar wani mutum da ake cewa waraka dan Naufal an gane ko wanda shi ya kasance akan millata annabi Ibrahim ma'ana kiristanci kafin a canza ma kiristancin abin nan domin asalin kiristanci na farko musulunci ne aka sanya masa suna kiristanci amma asalin duk annabawa addinin musulunci suka zo da shi kamar yadda kuma Qur'ani ya faɗi wannan annabi Musa annabi Isa musulunci ya zo da shi abin nan falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyun nahnu ansarullah amanna billahi washhad bi anna muslimun kaga sun kace bi anna muslimun ya nuna annabi Musa annabi Isa addinin musulunci ne ya zo da shi shi yasa waɗanda suke cewa lokacin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo ya shafe dukkan addinai wannan kuskure na a'a wato annabawa duk musulunci suka zo da shi ya shafe dukkan shari'o'in da suka gabace shi sai abin da shari'a shi ta tabbatar da shi amma ba a cewa ya shafe addinai don annabi addinin tun daga annabi Adamu har zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dukkan su addinin musulunci ne suka zo da su wannan kuma wani lokacin mutum bai hankalta ba sai ya yi abu mummunan fahimta sai ya bayani akan sa ya yi kuskure bai sani ba Allah ya gafarta mana gaba daya da kuma wa Zaid bin Nufail da Zaid dan Nufail shi ma ya kasance akan millata Annabi Ibrahim wa Qussi bin Sa'ida da kuma Qussu dan Sa'ida wa adrabihim da da irin su shine adrab ainihin wani lokaci kalma ta addarbu tana nufin ba bugu ba tana nufin nau'i nau'i adrabihim tana nufin tamkar su kada ka zo ka ce adrabihim bugun su malam yace wa zakar ibn kathir imamu ibn kathir ya ce anna abdurrazzaq rawa an ma'marin an qatada abdurrazzaq ya yi riwaya daga ma'mar kuma zuwa ga qatada fi qawlihi ko daga daga qatada a cikin fadar Allah subhanahu wata'ala lattaba'tum ash-shaytana illa qalila da kun bi shaytan in ba in kadan daga cikin ku ba suratul nisa aya ta 83 anna ma'anahu lattaba'tum ash-shaytana kullan da kun bi shaytan dukkan ku gaba daya qala yake cewa wal arabu inji shikenan wato imamu qatada kenan wal arabu larabawa tutliqul qillata wani lokaci suna faɗin abu ɗan kaɗan wa yuriduna wa yuridu bihi wa turidu biha al'adma sannan tana nufin wani lokaci kenan suna nufin wani lokaci al'admu abin da babu domin an ce al'arab da larabci kalima ce wadda tana iya ɗaukar muzakkar a ce al'arab ana nufin kabilan larabawa sai an ka ce tutliqu kuma ya an ce al'arab ana iya cewa yutliquna in an kalli ma'anarsa tana iya ɗaukar jama'a amma idan za mu fassara idan mun ce larabawa sai mu mai da shi jam'i da hausa in kuma mun ce kabilar larabawa sai mu fassara shi a matsayin mace domin kabila mace ce ko a hausa malam ya ce wastadalla qa'ilu hadha hadha wastadallu qa'ilu hadha abin nan al wastadalla qa'ilu hadha al qawl wanda ya kafa hujja ya kafa hujja wanda ya faɗi wannan magana ya kafa hujja da maganar da fadar bi qawli tirimah da fadar tirimah bin hakim bin hakim wani wato sha'irina yamdahu zaid ibn muhallab shi wannan tsirimah yana yabon zaidu dan muhallab yace ashammu nadiyun kathirun nawadi qalilul mathalibi wal qadiha yani da anka ce qalilul mathalibi al mathalib ita ce wato sifa ta aibi an gane ko yace to da anka ce qalilul mathalibi ba ana nufin yana da aibi dan kaɗan ba ya'ani la maslabata fihi wala qadiha kenan babu aibi tare da shi kuma wala qadiha ba abinda za a soke shi da shi ina fata an fahimci ni to kenan sai zaman to shi abin da yake nufi kenan duk da yake babu wani dan adam da za a cewa babu abin suka gare shi in ba annabawa bane su da ba sa yin kuskure sai dai saghairu dhunub kamar yadda malamai suka faɗa dan haka dai shi wannan a wajen shi in ma yana ɗaukar babu to amma babu dan adam wanda bai da wato wani abu wanda za a jifarsa da shi ko ya zaman to gaskiya ne ko ya zaman to ƙarya aka yi masa qala muqayyiduhu afa Allahu anhu malam yace mai taskance wannan magana ko mai dabaibice ta ko mai takaitar da ita don a gare ta yana nufin kansa afa Allahu anhu Allah ya gafarta masa ko Allah ya masa afuwa mu mun ce Allah ya ma malam afuwa kuma Allah ya ma dukkan musulmi afuwa itlaqul qillati yi amfani da kalima ta kaɗan wa iradatul adami ana nufin babu ma gaba ɗaya kwata-kwata kathiratun fi kalamil arab yana da yawa a cikin maganar larabawa wa minhu qawlu sha'ir yana daga cikin shi fadar sha'ir wato mai wake kenan yace unikhat yace fa alqat baldatan fawqa baldatin qalilin bihal aswatu illa bughamuha wani sha'ir ne yake zace yace illa bughamuha malin yace ya'ani la sauta fi tilkal falati wannan dajin da sha'ir yake bayani sha'ir yana son yace la sauta babu wani sauti fi tilkal falati a cikin wannan alfalat wato daji ghaira bughami rahilatihi in ba kukan wato taguwarsa ba ina fatan ana fahimta ta to amma sai ce qalilan bihal aswati yana nufin sauti dan kada akwai amma yana nufin ba wani sauti in ba sautin wato wannan taguwarsa ba ina fata an fahimci ni wa qaulul akhar da fadar kuma wani fama ba'sa law raddat alaina tahiyatan wa irsha'in yake zance ba laifi idan ta mayar muna da gaisuwa qalilan ladaman ya'rifu al-haqqa abuha qalilan koda kadan ne ladaman ya'rifu al-haqqa ga wanda ya san gaskiya abuha kenan wato shine aibinta aibinta kadan ne kenan ga wanda ya san gaskiya malam yace ya'ani sha'ir yana nufi la aba fiha inda man ya'rifu al-haqqa ba ta da wani aibi ga mutumin da ya san gaskiya ina fata an finci ni kenan ba yana nufin ba aibin ta dan kadan ne kiran wa ala hadaini alqawlain alakhirain mallan yace akan waɗannan maganganu guda biyu da nika na karshe fala shahida fil aya babu shahidi a cikin wannan aya wa bi hadha tahqiq mallan yace to da wannan tahqiqi allazi harrarna wanda mun ka tantance yuraddu listidlal Dawud adh-Zahiri za a maida kafa hujja ta Dawud adh-Zahiri bi hadhihi al-aya al-akhira aidan da wannan aya ta karshe in mun dauki ra'ayuka guda biyu ba wancan ra'ayi ba da yake nuna cewa istithna'i na kuma na karshe wannan akan fadar waɗansu malamai kamar da Ibn Kathir ya kawo malam yace wal ilmu inda Allah ta'ala hakikanin ilimi yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala kenan kaga na an yi raddi na cewa zahiriya sun kafa hujja illa ma malakat aymanukum ba shi ke nuna ya halatta a hada kankanin su ba domin wani lokacin istithna'i yana iya koma ya koma waɗansu jumloli waɗanda ba sai na ƙarshen ba sabanin yadda waɗansu suka ɗauki cewa sai na ƙarshe waɗansu suka ce a'a ta ƙarshen ba ta ciki koko ana iya duk mai da mayarwa zuwa ga dukkan jumloli malam yace wannan bai tabbata ba ko cikin alkur'ani zaka iske wani lokaci zai koma ga jumla ta karshe wani lokaci ya koma jumla wadda ba ta karshe ba malam ya kawo bayanai da misalai daban-daban a cikin alkur'ani mai girma to yan uwa musulmi wannan shine abin da zamu iya ce duk da yake akwai abubuwan da ya kamata mu dan wato dan ce akwai a karkashin wannan aya da wannan aya ta illa ma malakat aymanukum wadda su zahiriya suka hujja da ita wato bayan an kawo waɗanda aka haramta hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-rida'a wa ummahatu nisa'ikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihin fala junaha alaykum wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bayna al-ukhtayn illa ma qad salaf illa ma qad salaf inna allaha kana ghafurar rahima sai an kace wal muhsanatu minan nisa to wal muhsanatu minan nisa shine da mata waɗanda suke al muhsanat na ana nufin masu aure domin al muhsanat wanda suka ce tana nufin wani lokaci ana nufin kamammin mata wani lokaci al muhsanat ana nufin al hara'ir waɗanda suke ba bayi ba wani lokaci al muhsanat ana nufin wato abin nan masu aure bal ma sun ce wal muhsanat suna nufin waɗanda suka shiga musulunci duk da yake wannan malamai sun ce ba magana bace wadda tana da ƙarfi sosai na cewa waɗanda suka shiga cikin musulunci to almuhimmu dai waɗannan uku su suka fi shahara to kaga idan aka zo akan kalima yana da kyau ka san wanne ne ake nufi daga cikin waɗannan ma'anonin sannan kuma menene yake tabbatar da cewa shine aka rinjayes ka kawo dalilai ba wai ko da yaushe kaga kalma baka bata ma'ana guda wanda zai iya eh, abin nan eh, zai iya canza wannan magana akwai matsala mai muhimmanci wadda ya kamata in kawo karkashin wannan dan wajen wal muhsanatu minan nisa wajen wal muhsanatu minan nisa da eh, mata da suke masu aure waɗanda su ma an haramta muku kenan ku aure su tunda mace idan tana da miji ba a aurenta kuma koda tana idda ne haramun ne idda ta ɗaya ta biyu tana matsayin matan miji idda ta uku misali in ya saki ta saki na uku ba ta matsayin matarsa amma a bari akwai haƙƙin Allah sai ta ƙare idda to da yace illa ma malakat aymanukum sai abinda damar ku ta mallaka sai abinda damar ku ta mallaka kenan waɗannan shine sai malamai suka ce nan abinda ake nufi illa ma malakat aymanukum abinda damar ku ta mallaka kenan mace idan aka kama ta wajen yaƙi ko da tana da miji yaƙi da musulunci muke zance to idan idan ta yi istibra'i tana nan wato aurenta ya tashi daga aiki daga wancan kafiri sai ta zamanto matsayin baiwa idan shi wancan yana son ta yana yantar da ita ya aure ta to amma akwai maganganu guda biyu na malamai a ƙarƙashin wannan shine cewa waɗansu suna ganin hadda ita baiwa wadda take misali misali sayar da ita aka yi ba ta fuskar yaki a kamo ta ba shin tana shiga cikin wannan hukunci ko ba ta shiga to waɗansu sai suka tafi cewa ita baiwa bai'uha talaquha idan aka sayar da ita to kamar wato ta saku misali baiwa ce tana aure da ɗa ko bawa to sai mai gidanta ya sayar da ita a wajen wasu malamai da an sayar da ita to aurenta ya mutu itquha talaquha da an yantar da ita kuma aurenta ya mutu in tana da aure ina fata an fahimci ni hibatuha talaquha sannan idan aka bada ta kyauta an gane ko ma'ana mai ita ya bada ita kyauta ga wani kina aurenta da wancan mijin nata in ɗani ma in ba ware wato auren nata ya mutu sannan suke cewa bara'atuha wato talaquha ma'ana idan anka ce bara'atuha kenan idan ta yi istibra'i an gane ko da ta yi istibra'i ma'ana lokacin da mijinta ma'ana lokacin da aka kamo ta tana da miji sai ta yi istibra'i daga shi wancan mijin nata to shi kenan ma'ana shi wanda ya ta shigo cikin rabonsa da ta yi istibra'i kenan matsayin kamar saki yake babu auren wancan wato kafiri ya tashi daga aiki ina fata an fahimce ni talaqu zawjiha kuma talaquha kenan idan mijinta kuma ya sake ta kuma sakin ta kenan sai suka kawo abubuwa waɗanda suke nuna cewa wato baiwa da an ce illa ma malakat aymanukum suna nufin sai abin da damar ku ta mallaka wannan hukuncin ba ya shafi wanda aka kamo wajen yaki bane a'a har wadda tana da aure idan aka zo aka yi kyauta da ita ko abin da ya kamata haka in tana da aure ko da kuma auren karkashin musulmi ne ko da wato auren nata ya mutu amma jamhuru daga cikin malamai ba su tafi akan wannan ra'ayi ba ma'ana suka kafa hujja da cewa ɗaya daga cikin wato bayi zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ake kira barira an yantar da ita zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan kuma mijinta yana tare da ita yayi yayi ta zauna tare da shi ta kiya har manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya so ya lallashe ta tunda mijin nata ya rude an ce har yana bin ta kasuwa har an ce yana kuka bayanta sai ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shin umurni kake bani ko shawara domin umarninsa wajibi ne abi shawara kuma ba wajibi bane yace a'a ni mushaffi ne ko shafi ina mai neman ceto ne gare shi saboda irin halin da ya shiga tace ita ba ta da bukatar sa kuma wannan shi addalilin da yasa wato auren nata ta rabu da shi to kaga da ya zamanto da an sayar da ita auren ya mutu to ai an sayar da ita kuma aurenta bai mutu ba ita ta ta nemi wato rabuwa da wannan auren ta kwance wannan auren bayan an yantar da ita ina fata an fahimci ni kenan wannan ya nuna cewa wato ba wai da an sayar da baiwa ba aurenta da mijinta wancan ya mutu kenan sai da mantu wal muhsanatu minan nisa an haramta muku aure mata waɗanda suke suna da masu miji illa ma malakat aymanukum sai abin da damar ku tan mallaka to wannan yana rufin damar ku abin da damar ku tan mallaka auren su yana mutuwa idan ya kasance ba bayi bane waɗanda wato adda aure wa aduwa ba waɗanda aka kamo a wajen yaƙi ba wadda aka kamo ita a wajen yaƙi ita da ta yi istibra'i ita shikenan ta halatta ga wato abin nan ko shi wanda ya same ta cikin rabo yana iya takin ta ko kuma ya ya aurar da ya aurar da ita ga waɗansu idan yana buƙatar haka to da haka wannan mas'ala ce wadda za ku iske ɗaliban ilimi suna tattaunawa akan ta mai so ya koma cikin littafi na wato tafsirul qur'an al-azim na ibnu kathir zai ga waɗannan maganganu daban-daban To, wannan shi ne abin da ke son in ce a ƙarƙashin wannan aya a gurguje, wallahu ta'ala alam. mas'ala ta gaba mas'ala ce wadda wato tana cikin har yanzu a cikin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab kuma shi ma wannan mai littafin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha shi ma ya kawo ta guda biyu dan haka zamu ci gaba da littafin daf'u ihamil ittirab tunda jere jere mas'alolin suke a cikin littafin malam yace a mas'ala ta 53 malam yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa in ataina bi fahishatin kenan wato idan suka zo da alfasha na ana zancen bayi kenan idan suka zo da alfasha suka yi zina fa alaihin na nisfu ma alal muhsanati min al'azab suna da rabin abin da za a ba al muhsanat wato ƴaƴa waɗanda suke ba bayi ba min al'azabi na azaba aya ta 25 a cikin suratul nisa kinan wannan yake nuna cewa idan baiwa ta yi zina idan bata taɓa yin aure ba kinan idan za a yi ma ƴa bulala ɗari ita hamsin za a yi mata sai aka yi ƙiyasin ɗa namiji da ita da mafhumul abin nan min babu aula domin namiji shi fi cancanta a yi masa haddi idan yana bawa fiye da mace tun da haddi na namiji ya fi ɗaukar azaba kidan wannan mafhumin shine za a fassara shi da mantuki na azzaniyatu wazzani fajlidu kullu wahidin minhuma mai atajalda tunda an ce azzaniyatu wazzani dukkan mazinaci da mazinaciya a yi masa bulala a musu bulala ɗari suna ta fitar da wato ko aya wadda aka shafe karatunta ba da hukuncin ta ba shine cewa ta nuna cewa wanda yake ya taɓa yin aure shi jefe shi za a yi ina fata an fahimce ni to amma sai aka ɗauko mafhumin ita mace aka ce to ita tana da nisfu min al'azab mafhumuhu kuma namiji shi ma shina da mi shina da nisfu min al'azab sai ya zamanto azzanikin nan da anka ce sai a fassara wanga abin da anka fahimta ta karkashin wannan aya da mantukin waccan aya shi nuna cewa ba kowane mazinaci ake nufi ba wallahu ta'ala alam wanda kuma bayani ne mai faɗi na tafsirin alkur'ani da alkur'ani ai da mantuki da mantuki da mafumi da mafumi da mantuki da mafumi da mafumi da mantuki wanda kuma bayani ne mai tsawo ba za mu samu damar kawo shi ba sai wani lokaci in Allah subhanahu wataala ya bamu iko mai son karin bayani ya kuma cikin muqaddima ta adwaul bayan fi idahi alquran bil quran da Muhammad al-Amin Shanqiti zai ga waɗannan qawaid malam ya kawo su da dama kuma ya yi amfani da su a cikin wato tafsirinsa waɗanda su ne wato rukunai manya waɗanda ya yi amfani da su wajen tafsirinsa na alkur'ani mai girma wallahu ta'ala alam to ‘yan uwa musulmi sai malam ya ce, Hadhihi aya, wannan aya ta dullu ala annal ima tana nuna cewa mata bayi, idza zanaina idan suka yi zina julidna hamsina jildatan za a yi musu bulala hamsin, wa qad ja'at ayatun ukhra wata aya ta zo ta dullu bi umumiha wadda take nuna da umuminta anna kulla zaniyatin tujladu mi'ati mi'ati jalda kowace mai zina za a yi mata bulala ɗari wa hiya qawluhu ta'ala ita ce fatar Allah subhanahu wa ta'ala az-zaniyatu waz-zani da mazinaciya mace da mazinaci namiji fajlidu kulla wahidin minhuma mai atajalda ku yi ma kowanne daga cikin su bulala ɗari suratul nur aya ta biyu malin yace wal jawabu amsa zahirun wato a bayyana take wa huwa shine anna hadhihi al-aya wannan aya mukhassisatun ta keɓe li ayatin nur ga aya wadda a cikin suratul nur li'annahu domin abu ne sananne a wajen malamai la ya ta'aradu amun wa khasun lafazi wanda yake amu ya haɗe kowa da kowa wa khasun da wanda ya zo keɓance ba su cin karo da juna domin an ce duk banda wane da wane da wane ai shi ki banda wane da wane za ta sa a fahimci maganar tunda an ce azzaniyatu wazzani sannan an ka ce fa alaihin da nisfu ma alal muhsanati min al'azab kinan ta keɓe banda wato wanda yake ba ɗa bane domin shi na al-muhsanat yana nufin waɗanda suke ‘ya'ya waɗanda suke ba bayi ba kidan ta fitar da wanda ba bawa ba mafhumin ta ya nuna cewa wanda abbawa shine yake da wato rabi kenan to wannan shine abin da malam ya kawo a ƙarƙashin wannan aya akwai wata mas'ala mai muhimmanci wadda take da alaka tana da iskali kwarai da gaske kuma waɗanda suke makiya addini da 'yan ƙur'aniyun suna kawo wannan mas'ala na zancen cewa to idan mace ta kasance wato baiwa ce tana da aure to shikenan sai ta yi zina ba wato matsayin budurwa take ba to an ce nisfu ma alal muhsanati min al'azab za a yi mata rabi na azaba to yanzu an ce kuma in mace tana da aure ta yi zina ko namiji da aure yi zina za a kashe shi ne to yanzu idan baiwa tana da aure ya za a yi da ita tunda shi kisa ko kashi bai da rabi to wannan masala ce da za ku ga da yawa suna yawan isara ta musamman turawa da suke son su kawo ruɗu a cikin shari'ar musulunci da kuma waɗanda ba su fahimci addini da kyau ba kamar irin za ku iske kamar masu aiki da hankalinsu irin mu'tazila ba abu ne wanda sabo a musulunci da kuma yan qur'aniyun da suka tasirantu da su da sauransu to don haka wannan mas'ala ibnu kathir ya kawo ta a cikin tafsirin sa za mu yi kokari mu ga mun dan tabo wannan mas'ala ita ma don bayani saboda amfani na yan uwa idan ka diba cikin wato tafsiri na ibnu kathir a ƙarƙashin aya fa idza uhsinna fa in atayna bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma alal muhsanati min al'azab malam ibnu kathir yake cewa ikhtalafa al-qurra'u malaman qira'at sun yi sabani fi uhsinna fa qara'ahu ba'dhum bi dhamm al-hamzati waɗansu daga cikin qurra'a sun karanta da al-hamza dam al-hamza sun yi mata dhamma wa kasr as-sad kuma sun yi ma sadun kasra uhsinna kinan mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu an gina shi ne akan abin da ba a faɗi wanda ya aikata aikin ba malam yace wa quri'a bi fathil hamzati kuma an karanta shi da alhamza an yi mata fatha was sadi kuma da sadon an ce ahsanna fi'lul lazimun fi'li ne lazimi ma'ana waɗanda suka wato ahsanna sun ka kame kansu kenan kamewa duk da yake wadansu suna iya cewa sun kame suna iya dokarsa ba lazimi ba kenan sun kame al'aurun su daga wato zina kenan malam yace sun maƙira sannan an ka ce ma'anar qira'atayn wahid wadansu malamai suka yi duka ma'anar su guda kenan ba a yi sabani ba ina fata an fahimci ni kenan da sun kace ma'anar su guda malam yace to waqtalafu fihi ala qawlaini amma sun yi sun yi magana biyu akan wannan magana ahaduhuma ɗaya daga cikin su annal muradu bil ihsan abinda ake nuhi da al ihsan anan huna ha huna a wannan wuri al islam musulunci ake nuhi ruwiya zalika an abdullahi bin mas'ud wa ibn umar wa anas ya kawo dai malamai da dama waɗanda suka tafi akan wannan kenan waɗanda sun kace abinda ake nufi da shi wato musulunci sannan kuma waɗansu daga cikin malamai kamar yadda kawo sun ka ce abin da ake nufi wato ihsanuha islamuha wa afafuha shine wato ta zamanto musulma ce kuma ta kame kanta kenan sun hada mai ma'ana biyu malam yace wa qila al muradu huna at tazwij wani daga cikin waɗansu malamai suka ce abin da ake nufi na aure aure ake nufi kenan fa idza uhsinna ko mu ce idan suka musulunta ko fa idza uhsinna idan suka musulunta suka kame kansu ko fa idza uhsinna ko ahsanna idan suka yi aure kaga ma'anoni daga nan ake samun sabani na tafsiri ina fatan an an fahimta sannan kuma malam mai ibnu kathir yake cewa waqila ma'anal mutaqira'atayn mutabayinun waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa ma'anar qira'o'in sun sai su yabani misali faman qara'a uhsinna wanda ya karanta uhsinna bi dhammil hamzati kina an kai ma alhamza dhamma ina fatan an fahimce ni to wanda kuma idan muka duba malam yace fa muraduhu at-tazwij aka ce abinda ake nufi da shi kenan idan suka yi aure wa man qara'a wato ahsanna wanda ya karanta ahsanna bi fathiha yayi ma alhamza fatha fa muraduhu al-islam abinda ake nufi da shi shine idan suka musulunta wanda ahsanna qira'a ce ta imamu hamza da imamu al-kisai da imamu khalaf da imamu shu'ba su suka karanta ahsanna malin yace wa ala kullin min al-qawlayni ishkalun ala madhhab al-jumhur malin yace dukkan maganar da muka kawo akwai ishkal rikitarwa ala madhhab al-jumhur akan madhhaba ta jumhur duk fassarorin da muka kawo akwai matsala to ina take malam yace wa zalika annahum yaquluna suna cewa innal amata ita mace baiwa idza zanat idan ta yi zina fa alaiha 50 jildatan tana da bulala 50 sawa'un kanat muslimatan shin ta kasance musulma ce tunda sawa'un malamai suke cewa ba a cewa sawa'an idan kanat ta zo duk da yawan mutane haka suke cewa sawa'un kanat muslimatan kiran kanat sawa'un muslimatan ne asalin maganar shin ta kasance musulma ce au kafiratan koko kafira ya an ce kafira ana nufin kenan wato kafira ma'ana ba kitabiya ba yahudiya ko ba nasara ko wadda a kirista wadda ta auri musulmi za a yi mata shari'a ne ta musulunci saboda haƙƙin musulmi da a tare da ita muzawwijatan ko kuma ma saboda addinin ta shi ma yana bada hukunci na abin da cikin addinansu akwai wannan muzawwajatan au bikrat shin ta taɓa yin aure ko ko ba ta taɓa yin aure ba kenan su a wajen su dai in dai ta zamanto ba ya bace baiwa ce to duk halin da ta kasance bulala hamsin za a yi mata a wajen jamhur malam ya ce ma anna mafhumal aya yaqtadi annahu la hadda ala ghairi almuhsina mimma zana min albima in mun ka kalli mafhumul aya abinda zamu fahimta daga aya yana hukumta yaqtadi yana hukumta annahu la hadda ala ghairi almuhsina babu haddi akan wadda wato ghairi almuhsina wadda ba muhsina ba ma'ana wadda ba kamamma ba ko kuma wadda ba ya ba mimman wadda ba kamamma ba mimman zana min al-ima wadda ta yi zina daga cikin wato bayi domin shi alqur'ani ce fa idza uhsinna idan sun kame kansu to idan ba kama mu bane kidan qur'ani ya nuna cewa ai babu haddi akan su shine abin da zamu fahimta in ji malam malam yace to waqad ikhtalafat ajwibatuhum an zalika an samu sabani wajen bada amsa ina fatan an fahimci ni sai malamai malam yace fa ammal jamhur jamhurin malamai fa qalu sun ce la shakka anna al mantuqa muqaddamun al mafhum ka'ida ce ta malamai da usulul fiqh da usulul tafsir anna al mantuqa cewa lafazi wanda yazo mantuq gashi ana furuta shi shine mantuq ma dalla alaihi al-lafzu fi mahallin nutqi muqaddamun alal mafhum za a gabatar da shi akan abin da an ka fahimta domin abin da yazo cikin nasi a karara ba a ɗaukar wata fahimta wadda za ta saba mishi domin za a samu matsala al mafhum ma dalla alaihi al-lafzu fi ghairi mahalli an-nutq malam yace wa qad waradat ahadithun ama fi iqamati al-hadd ala al-ima an gane ko akwai hadisai da suka zo waɗanda suka nuna ana yin haddi ga bayi an gane ko kenan wanda suke nuna cewa ana yi ma bayi haddi kenan nan ba a zancen cewa sai in sun kasance kamammi faqaddamna ha ala mafhumil aya ala mafhumil aya sai muka gabatar da su akan fahimtar aya na cewa wato fa idza uhsinna fa in atayna bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma ala al muhsanati min al azab ina fata an fahimci ni domin nan domin su abin nan ƴaƴa mata hadisi da ya zo na manzo sallallahu alaihi wa sallam ibnu kathir yace fa min dhalika ma rawahu muslim fi sahihi an ali radiyallahu anhu annahu khataba fa qala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam inji ali wata rana ya khutba fa qala yace ya ayyuhan nas ya ku mutane aqimu ala ariqaikumul hadda ku tsayar da haddi akan ariqa waɗanda suke bayan ku man ahsana minhum wa man lam yuhsin kenan da wanda ya taba yin aure da wanda bai taba yin aure ba ana yi masa haddi fa inna amatan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zanat akwai wata baiwa wadda ta yi zina zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa amarani an ajludaha an ajlidaha ya umurce ni in yi mata bulala an gane ko to kenan wannan yana nuna cewa ana iya yi musu wato haddi kenan wannan ya nuna cewa bayi ana yi musu haddi sawa'an sun taɓa yin aure ko ko ba su taɓa yin aure ba الجواب الثاني من yace amsa ta biyu jawabu man zahaba ina annal ama ita baiwa wadda daga cikin malamai akwai da yafi cewa ita baiwa idan ta yi zina idza zanat walam tuhsin idan bata yi aure ba idan abin nan idan annal ama idza zanat walam tuhsin idan bata taba yin aure ba fala hadda alaiha suna ganin babu haddi ma akanta babu haddi akanta wa inna ma tudrabu ta'diban za a yi mata bugu ne ta'diban a ladabtar da ita kenan sun ce babu haddi a kanta wasu sun ce a'a za a buge ta a matsayin bugu na ta'adibi kamar matsayin ta'aziri ina fata an fahimce ni malam yake cewa su waɗannan su ne su imamu ali dawud zahiri malam yace wa umdatuhum mafhumul aya abinda suka fahimta da aya wa huwa min mafahimu shart shina daga cikin mafhumi na sharti domin an ce fa idza uhsinna fa in atayna bi fahishatin fa alayhinna nisfu ma alal muhsanati min al azab fa idza uhsinna idan sun kasance wato kamammi kinan idan ba su kasance e, kamammi ba ko kuma ba su kasance wato ‘ya'ya ba kinan babu wato a matsayin haddi a kansu ina fata an fahimci ne to shi hadisi da ya zo ce an ce abu geta ba ce a yi mata haddi ba ma'ana ba a faɗi abin da shi ko haddi abin da an riga an yanke ne ai daga alhaddu ne abin da an sha makance shi an sanya masa iyaka to sai malam yake cewa wannan yake nuna cewa ba sai an yi mata wato haddi ba domin shi hadisi da zo ce ai mata haddi shi Aliyu shi kira shi haddi amma ba a ce bulala hamsin ba ma'ana dai an ce a buge ta ne a matsayin wato yi mata hukunci malam yace aljawabu thalith amsa ta uku annal aya dallat ala annal amal muhsana ta nuna cewa amsar da malamai suka bayar cewa ita baiwa al muhsana wadda take wato kamamma to haddu nisfa haddil hurra za a yi mata haddi rabin haddi na ya fa amma qabla al-ihsan amma kafin wato ta zamanto kamamma fa umumatul kitabi was sunna shamilatul laha fi jildiha mi'a kenan sun sun shafe ta wato za a yi mata bulala 100 a cikin umumi na alqur'ani ka qaulihi ta'ala az-zaniyatu waz-zani fajlidu kull wahidin minhuma mi'at jalda qur'ani yace duk mazinaciya za a yi mata bulala 100 kenan qabla al-ihsan wannan kafin ihsan ne ina fata an fahimta to amma kuma sai suka kafa wato hujja da hadisi na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam a cikin hadisi na Ubada dan Samit wanda na cikin sahih Muslim yace khudhu anni khudhu anni qad ja'ala Allah lahunna sabila ku rika daga gare ni ku rika daga gare ni Allah ya sanya musu hanya albikru bil bikri jildu mi'a kenan budurwa da budurwa ko saurayi da da budurwa idan suka yi za a yi musu bulala ɗari wa taghribu am za a wato ɗaure su ko za a fitar da su daga gari a kai su wani wuri shekara ɗari wa sayyibu jildu mi'atin ita ko asayyibu wadda ta taba aure kenan ko wanda ya taba aure jildu mi'atin za a yi bulala ɗari wa rajmu habil hijara sannan kuma za a jefe ta dutse wanda kuma malamai suna ganin wannan an shafe shi can da ana jefewa ai na yin bulala ɗari ne sannan a jefe daga baya kuma aka koma wajen wato jefewa ɗin wanda mas'ala ce wadda tana buƙatar bincike a cikin littattafai na ayatul ahkam malin yake cewa kenan su zahiriya sun tafi cewa tuhaddu nisfa al-hurra za a yi mata haddi ne qabla al-ihsan kafin wato ta zamanto ya ko kaman ma za a yi mata rabi ne ina fata an fahimci ni amma kuma sai suka ci su a wajen su idan ya zamanto hukuncinta bayan ta yi ihsan wato to shikenan zai zamanto za a yi mata hukunci za a kyale ta ne ba za a yi mata hukunci ba bayan wato ihsaninta su abinda suka fahimta daga aya kenan mas'ala ta ƙarshe da malamai suka kawo lokaci ya fara hararen mu dole wanda mas'ala sai mun dan koma kanta malam yace aljawabur rabi an mafhumil aya abinda wadansu malamai suka basuwa jawabu abi thawr jawabi ne na abu thawr fa inna madhhabuhu ibnu kathir yace madhhabinsa ma huwa aghrabu min qawli daud min wujuh abinda ya mafi magana ta dauda kasancewa dauda zahiri ake nufi kinan ya fi shi zama baƙuwar magana ma'ana وذلك أنه يقول شي wannan yana cewa fa idza uhsinna fa inna alaihinna nisfu ma alal muhsanat kenan idan suka kazan kasance kamammi suna da rabin abinda wato za a yi ma wato ƴaƴa na azaba al muzawwijat wanda suke suna da aure wa huwa rajmu za a jefe su wa huwa la yunassafu shi ko jefawa ai ba ta rabuwa an gane ko fa yajibu an turjamu al amal muhsana idza zanat shi a wajen shi kawai za a jefe ta wato al ama al muhsana ƴa baiwa wadda take mai aure kawai shi a wajen shi jehi ta za a yi wa amma qabla al-ihsan idan bata yi aure ba fa yajibu jilduha 50 shi a wajen shi za a yi mata bulala 50 malam yace fa akhta fi fahmi al-aya yayi kuskure wajen fahimtar aya wa khalafa al-jamhur fi al-hukm kuma ya saba jamhurin malamai a wajen hukunci yan uwa musulmi wannan aya akwai bayanai da dama kanta kuma ban samu karewa ba saboda lokaci ya hararo mu insha Allahu ta'ala a darasin mu na gaba za mu ɗauko mas'alar tun daga farko mu dan takaita ta don saboda a fahimci mas'ala din da kyau gurgudun ilimin da Allah ya bamu da ikon da Allah ya bamu nan ya kamata mu dakanta abin da muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته